وعلى آله حق قدره ومجداره العظيم الحمد لله يوم نجوم شافي وتر رمضان عشيكا تدمير إيه مهدى عند بيدك هجرة مع الكي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يوم الله يسير أيضا من أسكين ونمتخمين أخوك wanda yake shi ne zuciya wani littafi kamar da nake faɗa mana cikin fasali fa in kunta yarka ta karar ismatu sallallahu alaihi wasallam fi aqwalihi a cikin wannan fasali nake mana karshen sa ne ko mun gama shi
kan fasali ya tashi to kan fasali ya yi da bismillahir rahmanir rahim na'am yace fa in kira idan aka ce amma wajen warisi ya aidan allazi ya tasana wal kafi abu muhammad bin kushani qira'ati alayya hadana abu ali bin qabari حدثنا عبد الغافر الفارسي حدثنا ابو احمد البلودي قال حدثنا ابراهيم بن سفيان حدثنا بن حجاج حدثنا قتيبة حدثنا ليس عن سعيد بن ابي سعيد عن سالم مولى مسريين قال سمعت أبا هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إيه، اللهم إنما محمد بشر يغضب كما يغضب البشر وإني اتخذت عندك عهدا wannan hadisi alƙali iyal ya karɓe shi ne daga shehinsa wato abu muhammad al-kushani da ya ɗaga shi zuwa kan abu huraira allah ya ƙara masa yadda abu huraira ya ce na ji makin allah yana cewa ah, ya allah a haƙiƙa muhammadu sallallahu alaihi wa sallama mutum ne yana taɓin rai kamar yadda duk mutum yake taɓin rai kuma ni na riƙe alƙawari a gurinka allah ba kuma za ka taɓa saba min shi ba فأيما مؤمن آذيته duk wani mumini da ya samu cutuwa daga wurina أو سببته ko kuma ya samu wata kalma ta kyara daga wurina أو جلته ko kuma ya samu wani bugu daga wurina جعلها له كفارة Al- Allah ka قربة sanya wannan ta zama masa kafara wanki daga laifi wa qurbatan da kuma kusanci su qarribu biha ila yawmil qiyamah. da za ku kusanta shi da ita zuwa gare ka ranar alkiyama وفي رواية a wata ruwaya فأيما عاد دعوت عليه دعوة duk wani mutumin da ne masa wata addu'a addu'a wacce ke a kansa ne masa addu'a وفي رواية a wata ruwaya ليس لها بأهل wanda ya zamo shi ba macancanci ba ne da a masa wannan addu'a وفي رواية ba a yi mara zulminar musulun sababtu duk wani mutum daga musulmi da na gaya masa wata kalma ta kyara aula an ko ne masa Allah wadare وجلته ko kuma na buge shi وجعلها له زكاة to ka sanya wannan ya zamo ورحمة zakatan tsarki ne gare shi wa salatan ya zama addu'a wa rahmatin da jin kanka kuma وكيف يسمى kaji wannan kenan saboda abin da ya asalanta shi alkaliyan shi ne ce babu yadda za a yi manzo Allah a cikin ko zancenka ko aikin koyewar abin da ba haka ba to nan kuma ya ce duk mutumin da ne masa wata wata kalma ta kyara ko la'ana ko wani abu wanda shi da ahalin a yi masa hakan ba ne to wannan me kenan an gane yawwa to saboda haka shi ne ke cewa ta yaya zai yi ya inganta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi Allah wadai ga wanda bai canci Allah wadan ba ويصب من لا يسيق ko إلا kuma ya mag- ya kalma ta shahara ga wanda bai cancanci hakan ba ويجلد من لا يسيق ko إلا kuma ya bigi wanda bai cancanci a bige shi ba أو يفعل مثل ذلك عند ko الغضب kuma ya yi wannan yayin fushi وهو معصوم من kuma kai هذا ka san كله.
shi manzo Allah kamar yadda muka tabbata abin tsarewa ne ga barin wannan dukkansa ba za ta gudana a kansa ba فعلم kai sani shara Allah sadraka Allah yalwata kirjinka amin قوله صلى الله عليه cewa وسلم faɗin annabi ولم sallallahu alaihi wasallama a farko ليس لها بآل ya ce duk mutumin da ne masa kalma ta kyara ko kuma Allah wadai wanda kuma shi ba ahalin ai masa haka din bane أي عندك يا رجل ma'ana a gu- shi ainihin akan kansa a wurinka ba ahalin ai masa Allah wadai bane ba ahalin a kyare shi bane ni kuma na kyare shi ne masa Allah wadai mhm نعم في باطن أمره amma a haƙiƙa baɗin lamari shi ba ahalin wannan kalmomi ba ne فإن حكمه صلى الله عليه وسلم على to abin da ذلك ya sa manzo Allah yana hukunci ne akan abu na zahiri an gane ba abu na baɗin ba yana hukunci ne da abin da ake ce waƙi'ul amri ba da nafsul amri ba an gane akan haka Allah ya zuba shari'arsa yanzu idan aka zo aka kawo ƙaran mutum ya yi abu kaza ta tabbata da shaidu ta tabbata da shaidu cewar ya yi abu kaza na rashin kyautawa na rashin kirki to manzo Allah sai ya kyare shi ko da ku can a baɗinin lamari ba haka abin yake ba an gane ta yi hukun lalle aka masa kowa ne a baɗin lamarin a wanke ke tasto amma a shari'ance a yanda tsarin shari'a ka duke laifi ya tabbata a kansa to sai ya masa wannan ɗin saboda idan ya ce zai koma ya dinga amfani da baɗini to ba san kuma yadda za a ake dan shi ya san baɗinin wani bai sani ba kamar yadda muka faɗa jiya ka gane saboda haka wanda ya cancanci a zage shi a kyare shi za a yi masa wanda ya cancanci a yi masa Allah wanda za a yi masa a zahiri amma an gane an samu wani daga cikin sahabbai wanda shi duk da an hana giya ya kasa daina shan giya sai dinga shan giya su da yawa ana kawo shi ana zane shi in ya sha giyan nan ya bugu a kawo shi a masa haji a zane shi a kawo nan dai sai da na umaru da ya ga an saki kawo shi ce kaɗuwa ne ya yi masa allah wadaran ya ce wannan allah wadaran kaza kaza an gane zai faɗa haka nan manzan sai ce na tal'anu kada ku la'ance shi فوالله ما أعلم إلا أنه يحب الله ورسوله duk da wannan halin da kuka gani a zahiri amma kuma yana yana da wata soyayya ta Allah da manzon Allah an gane saboda haka a baɗin al'amari yana da wani abu na rabo a gurin Allah saboda kakku kakku kyare shi kakku la'ance shi to amma ita shari'a da ta tabbata ta karrara sai zama da duk hukuncin da ake akan doron zahiri ake tafiya yawa to ko da Allah na wani mutum ya zo ya tabbata a wurin abin kyara ne na kyare shi abin Allah wadai ne na masa Allah wadai amma a can a baɗin lamari ba haka yake ba to wannan Allah wadai din ka juya ta Allah ta zamo tsarkakewa ce gare shi ta zamo addu kamar addu'a alkhairi ne masa ta zamo wata rahama a gare shi da jini kenan saboda haka ba sabanin magana aka samu ba a wurin annabi ba ya yi abin da ya zo da abin da ba haka yake ba ne a abin da yake a shari'a yi an gane?
inna hukumahu sallallahu alaihi wasallam ala zahiri kama kala domin hukuncin manzo Allah kan zahiri ce kamar yadda ya faɗa alaihi salatu wasallam yace ne wal hikimatin lati zakarnaha saboda kuma hikimar da muka ambata ce domin al'umma su samu abin koyi da shi yawa alƙali na gaya maka ko a gaban ka aka yi faɗa aka sare wa zai da hannu a zuwa kawo ƙara gaban ka a kotu ba da maka ce kwarai aya gaba na aka yi ku je ku sare mara hannu ai ba hauka ake ba bin ka'ida shari'a za ka yi kai da cewa za ka yi gaban ka ai ya kore ka daga alƙalanci ai ba haka ake ba ba a hukunci da baɗin al'amari an gane sai ka bi tsarin shari'a idan a tsarin da aka bi ba ta tabbata shi ya sare ɗin ba ko da yi ta kai ka gani ba dama kai mahukunci da ya sare an bi an bi an bi duk hanyar da za a bi ba ta tabbata cewa shi ya zare ba a shari'ance ba da ma ka zare mar hannu ko ka ce za ka yi masa hukunci na wani kasasi ko wani ya biya diya ko waye da sauransu to فحكم صلى الله عليه وسلم saboda haka manzo Allah ya hukunci da azane shi أو أدبه بسبه ko kuma ya ladabtar da shi da kyararsa ko kuma yi masa Allah wajen rai بما قد دعوا عنده قام kada a dinga raba manzo Allah kalmar zagi yawa ya je ya kyare shi saboda zagi kamar alfasha ne munan a gurin mu wata kalma ce mai fasha'a tana da muni tana da tsama su duk abin da ya zo irin wannan sai a dinga kauce masa a dinga faɗar abin da ya dace da haƙƙin manzo Allah a ce in ya kyare shi ko kuma ya masa Allah wadarai to
مقتدى أو لعنه ko ya masa Allah wadarai mana ai mun gama مقتدى عنده da abin da ya tabbata a gurin a halin zahirin sa ya tabbatar a gurin sa ثم دعا له صلى الله عليه وسلم daga baya ko manzo Allah sai ya masa addu'a saboda fusiya wasa ga al'ummar sa ورأفته da tsananin jin kansa da ورحمته للمؤمنين da tausayin sa dai ga mu'minai التي وصفه الله wanda Allah ya sifarta shi da ita وعدده da kuma tsoron sa an yi taqabbala lahu fi man da'a alaihi kada Allah ya karba addu'ar sa mutumin da bai dace a masa Allah wadda ba kuma aka yi masa kuma Allah ya karba din saboda ga bakin annabi ta fita aka yi hukunci da zahiri aka ma Allah to wannan yake tsoro saboda aka yi tari wannan din أن يجعل دعاءه ودينه ya sanya له addu'arsa da aikinsa gare shi ya zamo rahama وهو معنى قوله shi ne ma'anar faɗinsa da ya ce laisa da hadi alin shi ba ahalin a masa haka bane a hakika نعم لا أنه صلى الله عليه وسلم يحمله الغضب ba wai shi manzon Allah wai fushi ne ya ɗauke shi wa yastafizuhu al-qadaru ko kuma ba kosani ne ta dauke wato ta ta- ta tura shi ba la an yaf'ala misla hadha zuwa ga ya aikata irin man wannan la yastahiqu ga wanda bai cancanta bane daga musulmi ba haka bane wa hadha ma'anan sahih shine ma'ana sahihiya wala yufahamu min qawlihi ba za a fahimta daga faɗin annabi ce wanda yake cewa ina fushi kamar yadda mutum yake fushi ba anna al-ghadaba amalahu alama yajibu cewar fushi ya ɗauke shi ya kai shi yin abin da bai kamata ba bal yajuzu an yakuna al-muradu bi hadha bari zai yi abin nufi da wannan anna al-ghadaba lillahi cewa amalahu fushi da ya yi don zatin Allah shi ne ya ɗauke shi alamu aƙaba shi yi bisa azabta shi da la'anihi da wannan Allah wadarai da ya masa ko sabbi ko kyararsa da ya yi wa annahu mimma kana yahtamilu ka gani fushi ne da yi don zatin Allah ya kai shi haka dan ka tuna da annabi Musa ya dawo cikin banu Isra'ila bayan ya je ya zance da Allah ya zo ya tarar da an tsaye da dan maraki ana abin nan farkon abin da yi kan annabi Haruna ya danka da hannun damansa tukunna gashin da kwankwadarsa ya kama da hannun dama ya kama geminsa da hannun hagu ya dinga girgiza shi a cikin hali bayan allunan attaurin da suke ɗauke da sunayen Allah da ayoyinsa da siffofinsa da hukunce-hukuncensa ya wurgi da su tukuna da ya ga an yi shirku da Allah wannan halin ya ɗibe shi na kishin ubangiji tabaraka wa ta'ala ya kama ma'asumi kaga na baro na ma'asumi ne kamar yadda yake ma'asumi ya damkar ya dinga girgiza shi bayan ya wurgi da da- da littafin Allah to wannan duka shine abin da ake cewa abin da mutum ya yi a cikin hukuncin hali an gane yawa ba bincin hukuncin in ba a hali kai na ba kafirci ne na farko ma tuku na wurgi da littafin Allah wulakanta littafin Allah ne kafirci ne wannan. kuma malantana annabin Allah ka danga ka kama shi ka ka ka ce za ka danganta shi da laifi ka ga duwa da hukumar ne to amma a cikin hali yayi to irin wannan abu to wa annahu mimma kana yahtamilu kuma cewa shi abu ne da yake iya yiwuwa wai juzu afuwu kuma afuwa su take iya wato yiwuwa dai a wurin da gare shi أو كان مما خير بين المعاقبة فيه والعفو عنه ko kuma ya zama abu ne da aka ba shi zaɓi tsakanin ko ya kamu a kansa ko kuma ya afuwa gabarinsa وقد يهمل على أنه خرج مخرج الإشكاك ta yiwu kuma abin ya zama da ya fita ne a mafita irin ta tausayawa وتعليم أمته da للخوف koyar da al'umma su jin tsoro والحذر da من kiyayewa daga لله.
barin ƙetare haddodin Allah وقد يهمل ما ورد من دعاء za a iya موسى fassara abin da ya zo da na addu'arsa a nan ومن دعوات da sauran addu'o'insa a bisa wani ɗaya wato mutane da yawa kenan ba a wuri ɗaya ba wurare da yawa على غير العقد a bisa والقصد saɓanin abin da ya ƙudure a zuciyarsa ko ya nufa بل بما جرت به عادة العرب bal ya yi wato kalma ce ta zagi ta kyara wanda ta fito a bisa hukuncin al'adar larabawa ka gane ehe wale ka zura biya al'ijaba amma ba ana nufin ana neman Allah ya amsa wannan wato su larabawa suna da wasu kalmomi waɗanda suke na yabo ko na kirari amma shi abin kalmar wato halaka ce a cikin ta zahirin kalmar amma shi ba na nufin in yayi ta a al'adar yaran kwata-kwata ba yana nufin yanzu misali idan mutum ya burge bahaushe sai ce shi ko ba ya cewa idan aka kwance lugar shege ne kenan ai kaga munin ta ya isa نعم to amma shi a ita shari'ar musulunci tana duban al'ada ta yare tana kuma izina da ita an gane tana kuma yin hukunci da ita to larabawa suna da irin wannan kalmomin nasu sun fi na bahaushe zaki an gane kuma al'ada ce yare ne balarabe ba zai ji komai ba a cikin wannan idan mutum ya birge ka a bahaushe sakan ce masa mutsiyaci ko ba ka cewa kalmar mutsiyaci in aka warware ta a lura mai kenan ai wannan ai an gama da mutum gabaki daya duniya da lahira an gama da shi amma kuma kwato-kwato wanda ka gayawa ba zai taɓa a- wato hararo wannan ma'anar ba ƙarshen ta ba sai ƙara fansa ba yana dariya wai ya birge to duk addini yana izina da waɗannan ba zai ɗauke ka a kan haƙiƙa lugawiya ba sai ya ɗauke ka kawai a kan haƙiƙa ita orfiya wadda aka tafi a kai saboda haka irin wannan kalmomin suna gudana a bakin manzo Allah a cikin zancensa da larabawa irin su yake nufi da in ya aka ce ko kalma da wani sabbu ko waye da sauran su kalmar kyara to wannan din an gane
ka kaulihi kamar faɗin sa ta ribacci ya nuka hannunka ta tsiyaci ka ji wata tashin hankalin wala a shiga Allah kada Allah ya kosar da cikin ka duk akwai abin da suke nufi da shi su larabawa kamar mace a ce mata a ƙara sokakkiya halka askakkiya an gane ma'ana Allah ya soke ki Allah ya aske ki ka ji fa tashin hankali to kuma su duk wannan kamar wani jinjina ne ake wajen a yaren a kai ma baka shi ka faɗa ba a haifar haka a ce kuma ka ka jinjina da ke kamar sun zo da gamsi ba gamsi ba ne amma a haƙiƙa urfiya urfiya ake ce mata ba lugawiya da wani ta daga irin addu'o'in sa to shine ake zance a nan Allah ka gane wa gado wala da fi sifati bi ghairi hadisin to ya zo da yawa ba a cikin sifa ɗaya ba ba a hadisi ɗaya ba cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yakun fahashan baya zuwa da abin da yake mummuna a bakin sa baya zuwa da shi Anas dan Malik ya ce ba manzo Allah bai zamo mai kalmomi na zagi ba wala me wala fahisha ko mai zuwa da mummunan kalma wala la'ana bai zamo mai la'anta ba shine mai yin Allah wadai ba ka وقال gani يقول لأهلنا إن المعتبة malahu me ya same shi me yasa haka me yasa haka eh ba wai Allah wajaransa kowa ya bada in dai a wurin zargin ne za a yi in a wurin kyaran ne za a yi sai ce malahu me ya same shi haka an gane to irin ta kenan to yanzu yan uwa bayan Allah wato inda muka inda al'umma ta daɗa rabuwa da annabi a yanzu wato ka je ka ga yadda alfasha take a bakin yaro yayin yi dan shekara biyu shekara uku ƙwarewar da yara suka yi da mugayen kalmomi na ashariya na zagi na wulakanci na uwa da na uba abin ba shi da kyau wallahi sallahi sai ka kace al'ummar musulmi ka shigo ba idan ka ji wani yaron dan yayi fa sun yana baya take tura masa zagi to ya ta tura masa ya riga ya saba dama kuma tun yana ciki yana ci a kullum ka tana yi sai ma kuma in ka zo ka taya ta ko ba ka taya ta ba ka dauki abin da wani nauyi ba in ka ji ba za ka ji shi abin nan yarinya budurwa ci za ganka kamar abin sha'awa in ta buɗe bakin ka sai wata kalmar sai kai mata gudun wato gudun kashi komai zamanar ta sai ka ji ta zama wanda a ce kashi ta gani yanka in ta buɗe baki sai wata kalmar Allah kyau to ka kwashi wannan ka kai gidanka dama kai ma ka san abin da ka kai sai abin da ka haihu Allah kyau ka idan ba kula da da za ku yi abin nan zan wanke lullun lullun nan kamar wani abin sha'awa ka je ka kwashi shirme ka kai gida a dinga kula a rika kula dinga auren ƴaƴan mutunci ƴaƴan mutanen kirki mutanen abin nan to malahu qadiba jabinuhu sai sai ka zuba gabino goshinsa ya kura ko Allah ya kurantar da goshinsa يكون عمل الحديث to fassara على hadisin sai zama a duka wannan ma'ana ثم أشفق صلى الله عليه sannan وسلم kuma manzo Allah sai kuma ya shayi ya tsoro ووافقت أمثالها إجابة kallon wata irin wa'annan kalmomin da suke fita shi a bakinsa da dace da shiga yau akwai mala'iku hadimai yana ganin kalmar ya ɗauke ta tafi da ita wurin da ta bi shi ke nan فعاهد ربه saboda haka yi alkawari da ubangijinsa ما قال في الحديث kamar yadda ya faɗa a hadisi ya sanya wannan للمقول da wanda aka gaya masa wannan ya zama tsarki da rama da kusanci وقد يكون ذلك لا يولي يزمو.
المدعوي عليه wato don tausayin shi wanda aka yi wa addu'a ne وثالثا da kuma له ce zai masa hasu لئلا يلحقه yadda shi ari hasu wal hazari البدء.
Eh, dan kada wani abu ya rufu da shi na jin tsoro da kuma shayi min la'anin nabi sallallahu alaihi wasallama na wannan kalma ta wato ta Allah wadai daga annabi sallallahu alaihi wasallama وتقبل dan دعائه kuma kada a karba addu'arsa ما يعمله على الياس wa abin da zai kai shi ga barin yanke kauna ma ga baki ɗaya da fitar da rai ma وقد يكون ذلك سؤالا منه ta yi لربه kuma wani ya zama roƙo ne daga ubangijinsa لمن جلده da duk wanda ya fice shi ko على kuma ya kyare shi akan wani haƙƙi وبوجه صحيح ta wata fuska sahihiya على ذلك له كفارة har yau dai ya sanya wannan kafa in ma wanda na yi wa kalmar Allah wajen in ne ko na kyarar ya zama ya cancanta haka ɗan zuba ɗin na abin to wannan kalmar da na yi masa Allah ka sake ta wanke shi بما أصابه da abin da yasa ya ya wato ya aikata din وتهنية wata mihiyata dan kuma ya zamo ya zamo shafewa بما اشترم ga abin da yayi na laifi وأن يكون عقوبته له في kuma الدنيا ya zama hukubarsa gare shi ya zama a nan duniya ne قبل العفو والغفران yau ya zama hukubarsa da aka yi masa a nan duniya ya zama shine sababin yi masa afuwar da kuma gafarta masa ما جاء في kamar yadda ya zo الحديث a ɗaya hadisin ومن أساء من ذلك ya ce شيئا wanda ya aikata wani abu daga wannan عوقب به في aka yi الدنيا masa azaba a nan duniya وله to كفارة ya zama kafara gare shi ya zama kafara gare shi ka gani Ehe.
فإن قلت idan ka ce فما معنى حديث domin الزبير haka ne idan manzo Allah wani abu fushi ba zai ɗauke shi yayi wani hukunci a fasace na abin da ba daidai ba to me ma'anar hadisin Zubair bin Al-Awwami وقول النبي صلى da الله faɗin عليه Annabi وسلم sallallahu لكم alaihi wasallam gare shi دون تخاصمه ما yayin da أسفاره suka yi jayayya da wani ba an sare من شجار الحرة ya raji ba shi شجار الحرة a cikin ƙoramar harratu نعم اسقي يا زبير hatta ya bulugar ka'abai shayar zubairu har sai ya kai idon sawun ka tukunna wato su ka san harraki tudu ce ita madina na gaya ma azanta da ka san kaman kira kano haka take ƙofar ruwa tudu ne sai in ka haure jakar ka tafi sama kwarari kai sama nan tudu kake ta yi har zuwa gidan sarki nan kuma in ka zo su jakar nan bakin kasuwa ta gama zuwa gangaren kano kenan ko yau wato kamar haka madina take gangare to tana da ƙoramu ta wurare daban-daban da suke gangarowa kuma duk gonaki ne ko ina wannan gonarsa tana gaban ta wannan wannan gonar tana gaban ta wannan an keto ƙoramin nan suna ratsuwa cikin gonakin nan kai da gonarka tafi kusa idan ruwa ya taho ya taho ya taho za ka datse shi akwai ƙa'idarsu zai kai har guri kaza sannan sai ka saki ka saka wani gaban ka shi kuma shi ma ya tare ya kai wuri kaza shi ke nan ya kai wuri zarci an gane to shi ke nan akwai gonar zubairu bin al'awwani tana jikin ƙoramin shirajin harrati daga ita sai ta wani mutumin a madina saboda haka sai suka yi jayayya a kan yanayin ban ruwan aka kai ga annabi sallallahu alaihi wasallama shi kenan sai manzala ya zunce ce to zubairu ka tare ruwa idan gonarka ta jika in gonarka ta ta samu ruwa ta jika ka sakan masa ruwa ka sakan masa ruwa to to saboda haka wannan mutum watakila ko ya tayi ko yana daga cikin munafikai ko kuma yana daga cikin waɗanda musulunci bai shige su ba tukunna dai sun dai ga sunan dai ana abin nan sai ya ce da ma'aiki a sai saboda yana yar ɗan gwaggwan ka ne ka ba shi wannan dama saboda yana ɗan gwaggwan ka ne saboda shi zubar bin awali sunan mahaifinsa safiyatu binti abdulmuttalib ko ba haka ba ko yawa ɗan safiya ne kaga shi ko manzo Allah yana tsane shi ga Abdullahi bin Abdul Muttalib saboda haka ban dan mace dan namiji kenan kike to shi kenan saboda haka wannan sai ya faɗi wannan kalmar to shi kenan da ya faɗi wannan kalmar wannan wato idan manzo Allah ya yi shari'a to shari'arsa daga Allah take hukuncinsa daga Allah yake idan aka yi challenging hukuncin to sai ka yi fadar Allah aka yi challenging idan aka yi challenging fadar Allah to an taba shi saboda haka sai shi wannan ba an sada zai ce an kana ibnu amma tika dan yana yar gogonka fa talan wala wajhu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai fuskar manzo Allah ce ta canza ثم قال sai ya ce ya zubairu shayar da gonar ka zubairu ما بس أتى kuma ka tare ruwa har sai ruwan ya kama katangu to wai a nan hankali abinda zai bayar wanda bai san lamarin annabi ba wanda bai haska kusan kai da hasken imani yadda ya kamata ba abinda zai kawo wato da can an yi hukunci yanzu da aka taɓa rai aka fasata saboda aka sai aka canza aka aka ma shiga haƙƙin nafsu ba kyau shaidan ba kyau ka gane shi yasa shi kansa ilimi da ake cewa ai ilimi ai ilimi ai karatu a daga billahi da zai dan kan ilimin idan ba jagoranci da ya shiga uku wani abin da zaka je ka ci karo da shi idan ba da masanin yanda hakikar abin yake ba lamari ya kai ba Allah ka ko shi da albarka annabi duk abin da kake da ko babu shi yawa gashi nan mu je zuwa to karanta hadisin hadisi ne a cikin sahih bukhari mun karanta shi nan الجواب to jawabi أن النبي صلى الله عليه وسلم منزه أن shi يقال manzon Allah abin tsarkakewa ne ga barin لست مسلم منه ne ya zai ce amru wani lamari yuribu da zai kokonta ne fada cikin zuciyar musulmi a cikin wannan kissa ولكنه صلى الله عليه وسلم ندب farkon غيره abin da manzan Allah ya yi wato manzan Allah ya nemi zubairu awwalan a farko ilal iktisari ala ba'adi haƙƙi ya taƙaitu kan sashin haƙƙinsa ainihin tsarin yadda yake dama aslan shi ne wanda manzan Allah ya faɗa na biyu yadda suke yi tarewa za ka yi idan kana da bango a gonarka idan sai ruwan ya ɗago ya kama jikin bangon tukunna da bango to sai ruwa ya- ya kama su sarki ne ka'idar su idan ba ka da bango sai ka tsaya a cikin gonar ya zamana ruwan ya taru hanya haye idan idanun sawunka to daga nan ka- ka ka cika haƙƙinka sai ta saki shi kuma sai aka ce ka- ka tare ruwa in gonarka ta jika ka sakan masa to wannan shi ne ake ce idan aka ce ka ɗan saki wani haƙƙi na ka sulhi kenan sulhi kenan shi ne sulhi ka saki wani ba'ari na haƙƙinka to an sulhi ake so a yi kenan to sulhin aka nema a farko ya saki wani ba'arin haƙƙinsa da ya ƙi yadda da sulhu to sai aka dawo kan doron hukunci an gane gashi nan to mu je على طريق التوسط والسلم a bisa eh, wato tafarki na tsakaitawa shiga tsakiya wa sulhi da kuma sulhi kawo gyara ولما لم يرضى بذلك yayin da ɗayan shi ya ke da da sulhin ولجأ ya kuma ya kuma wato eh, eh, wato yi shishigi وقال ما لا يجب ya faɗa abin da bai kamata ba فالنبي صلى الله عليه وسلم ليس غير حقه to man- to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya cika wa Zubairu haƙƙin an gane ولهذا ترجم البخاري da وعلى هذا yake Imam الحديث Bukhari wanda waɗannan shiɗiyan shaiɗanin namu na yanzu ke zagin faɗin nan wato gwani ne na gaya maka ko da zumin yi zancensa yawa fiqhul bukhari la hadith tarajim muhakkamatul wadi kalbarajim wato fiqhul bukhari ya bayyana a cikin tarjumomin sa da ya zo kan wannan hadisin dama ya kawo shi ne a cikin kitabus sulh to yanda ya babu daga nan za ka fahimci hadisin gaba ɗaya sai dai sai ce babu إذا أشار الإمام بالسلم idan shi alƙali ko shugaba ya yi nuni zuwa ga yin sulhi فأبى sai ɗaya daga cikin abokan hukuma sai ya yi نم عليه بالحكم to sai a koma masa kan doron hukunci shi ne abinda wannan hadisi ya nuna idan aka yi hukunci na sulhi dan shi sulhi dama ya kasa haƙinka shi ma ya saki na wani ya saki masa kai to in kai shugaba in kaga abu zai hargitse to sai ka sulhi نعم idan sulhin suka ƙeda da sulhin to kuma kan duran hukunci shine abin da wannan hadisi ya nuna an gane uhum, kaga a nan inda a ce ba sai da murtali ne bane zazzagin sa za a ce ku kai shi kurkuku ya sati biyu ku na shari'a biyu karan tsaye yanzu alƙalin ganin da tsagiranci ko cewa kai ala gawa samana a ji tsoron Allah ka ga dole sai a kai ma to sai ka je ta kwana biyu kai tukun naka koyi tsoron Allah a kurkuku to bayan salatin bin murtalina amma shi kawai abin da yi a fuskarsa ake ganewa in ya taɓa rai saboda haka fuskarsa ta canza amma ba yadda za a yarbu da adalci ko misali zarar saboda haka sai koma kan doron hukunci yadda abin yake a madina to وذكر في آخر الحديث ya faɗa a ƙarshen hadisin فاستوحى رسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ lizubaira saboda haka a yayin da manzana sai suka wa zubairu haƙƙinsa وقد جعل المسلمون هذا الحديث أصلا في shi tafiye to قضيته kuma sai dukkan musulmi sai suka sanya wannan hadisi asali a cikin irin wannan hukuncin وفيه الاقتداء به صلى الله عليه to kuma a وسلم cikin sa kaga ashe ana koyi da manzo Allah sallallahu alaihi Kulli wasallam ma a fa'alahu.
cikin dukkan abin da ya aiwatar بها لغضبه a ورضاه cikin halin yana fusace dan lokacin an tabo shi yana cikin tabin rai wani dawo ko kuma halin yana cikin sakaici sakuwar rai yana cikin yarda نعم. وأنه إنها أن يقضي القاضي وهو غضبان to kuma cewa shi ma zan Allah wa inna ha ko da cewa yayi hani alƙali ya hukunci yana cikin fushi fa inna hu fi hukumi fi halin gazabi shi a cikin hukuncin sa ko da a cikin halin fushin ne war riga da halin yadda sawa'un duk ɗaya ne wannan hususiyar amma kai alƙalin kana fusace to kan ma ka fito wani kotu ko a gida suka fusata ka shi yasa shi alƙali ba ya maduka a ce karfe takwas ko tara zai fito saboda an bata ba zai to zauna tukuna sai ya daidaita ya dawo abin nan haka nan idan yana cikin munna an daɗe ba a mara haihuwa ba za maɗa ba yau ya gaji matarsa ta haihu yana farin ciki sai ya fito kotu shirme zai yi yana cikin nishaɗi ya aibin nishaɗi da kushi yana za mutum gaɓin ta ka gani alaji to sai ya zaman sa a gida yawwa to haka ake amma ban da annabi a kowane hali yake shi yana cikin kariyar Allah eh shi ba yana da bashariya tare ta Allah ne ba za ta ba za ta tasambuti a kanka ba to mu jira bi kaunihi fi ya ma'suman dan kaji ba saboda yake abin tsarewa ne daga Allah a cikin ta Allahu nabi sallallahu alaihi wasallam ku hada kusatar annabi a cikin wannan inna ma kana lillahi da ya kasance fushi ne yayi dan zakin Allah shi wakilin Allah ne ka gane wato harkar ahlullahi fahimtar ta sai wanda suka gane abin tukuna martabar ita yake wa kishi ka gani martabar yake wa ba san kansa ba yanzu shugaban ƙasa daban wani daban to idan wannan martabar tana kansa to ofishin ka taba in kai masa wani abu na wulakanci ba shi kansa ka taba ba idan ya san abin da yake yi to kishin ofishin zai yi ba kishin kan kansa ba to su haka annabawa suke kishin martaba suke ba kishin kansa ba haka kuma duk kummalin aure ya yake duk wani wali in dai ya kai makamin kwadabaniya to martabar sa yake kishi shi yasa in ya tabbani ka taba shi zai fusata ya dauko har ya kanka amma kai sai ka ce kai wani ai fusatacce ne ba kansa yake mu ne muka fushi kanmu muke ba saboda muna cikin nafsu alisa ka gani yawa to amma ja tilla kamar yadda zo a hadisi sayi wa kadhalika alhadisu fi iqadati ukashatu hakan nan a cikin wato hadisin da ya ba ukasha damar sakayya a cikin kan kansa lan yakun li ta'ammudin amala wa ghadaba alayhi ai ba wani abu ne da yayi shi a cikin wato da nufi ba da da fushi ya dauke shi ya kai shi kan wannan aiki wal waqatil hadisi na bari ya afku a cikin hadisin akan kansa kashe ta tashi da yace da shi wa darabta min bil qabil bil qabil ya rasulullahi ka buge ni da kwagiri wala adadi ban sani ba a amdan da nufi ne ka buge ni ta barban da ka ko kana nufin bugin bugun taguwa ne ka same ni qala an-nabi sallallahu annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce yuzuka billahi ya ukashata ina neman wa ina neman maka kariyar Allah ya ukashatu an yi ta'ammadaka rasulullahi ba an ata'ammadaka ba ina neman maka kariyar Allah a ce manzan Allah wakilin Allah ya doke ka kuma da miji to a wannan Allah ne da ke ka yawwa in ku Allah ya rike ka sun ba magana yawwa a ce manzan Allah ya dake ka da nufin ya nufi ya dake ka kuma ya dake ka a wannan ina neman masa kariyar Allah kada Allah ya sa haka ya same ka eh shi yasa kaga a duk cikin yakokin da manzan Allah ya ba a taɓa ruwaita manzan Allah ya kashe wani mutum ba sai mutum ɗaya tak yawwa shine ubai dan halaki ya gamu da azaliya wannan dan duk halitta Allah babu mafi azaba irin wanda ko ya kashe annabi ko annabi ya kashe shi yawa shi ne ƙarshen nisa daga Allah ke Allah ya shi mu
وكذلك في حديث haka ɗaya hadisin ما الأعرابي tare da mutumin ƙauye إن لفظ yayin da alaihi salamu ya nema ikisarsa sakayya minhu da gare shi قال الأعرابي wannan mutumin ƙauye ya ce قد عفوت عنك na yafe maka ya rasulallahi وكان النبي صلى الله annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance ya buge shi ne da tsamangiya تعلمي بزمام ناقته domin wato قراء ratayarsa da linzamin taguwarsa lokaci bayan lokaci والنبي صلى الله عليه وسلم ينهى annabi sallallahu alaihi wasallam yana hannun ويقول له yana cewa da shi ادرك حاجتك za ka riski bukatarka ka ke- ka kammala linzamin taguwarka abinda kake nufi za ka same shi za a baka za a baka fakirin zamun taguwa fakirin zamun taguwa yana ta faɗar haka wato da Allah ya haka gare shi wa huwa shi kuma ya aba yana ki wanda rabba hu ba'adu salatu ba'ada salatu a'a ba'ada salatu marratin bayan marra uku yana hana shi yana kin hannuwa ya bige shi an gane wa haza minhu sallallahu alaihi wasallama wannan ko bugun daga annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya kifte nayi da wanda yake tsayawa inda ya hane shi sawabun wannan ai daidai ne wa mawdi'u adabin kuma bugire ne na ladabi lakinahu alayhi salamu sai dai shi alaihi salamu faqa wato yayi masa shayi idh kana haqana yayin da wannan ya zamo haƙƙin kan kansa ne daga lamarin ta aba ami har sai da ya fi masa wa ma ri sawad ibn amri amma hadisin sawadi bin amrin shaytun nabiyyi na zo annabi sallallahu alaihi wasallama wa ana mutasallikun alhalin ni ina mai wato kwakuwa na shishafa jikina fa qala da wani turare nasu mai kala yanzu kamar a ce mutum namiji ya shafa hoda ana fa shafa ko baka sani ba baka sani ba to ana shafa wasu saboda tsabar gayi suna shi shafa hoda a fuskar su duk wannan wannan la'ana ce a ciki la'ana ce a ciki domin abu ne da ya shafi mata eh to kuma wasu wasu da eh su sarƙa dai ana sawa saboda haka sawadu bin atuwa nan kuma ya kaji can ainihin da ya shiga mutum to shi ke nan su masu gani sa sarƙa an gani yawa irin sa sarƙa nan za ka ga mutum mai kirki kun ba yi sallah da shi kun zo na harka wazifa mun ga sarƙa a wuyanka ai kai dan baka zo na a can bane sai za ka ke mamaki mu ga su nan cikin uwan muna kewaye da su a harka wazifa ya ga mutum da sarƙa a wuyanka sarƙa ne tsada ta kusan wani sawaye duk suna sawa wallahi ai muhanada cuɗanyi in ka cuɗanyi mutane ba ka san sanda za ka zama su ba yanzu mu wannan tamu baranka da madda muke a nan ai kai ma duk tanar ke a ciki ba ka sani ba ko mu dan a wanke muke kuma muna da rigima na ta nan iri iri ka gani to
fa qala warsun warsun hudda hudda ya ce hoda hoda warsu wani irin abu ne da ake yin wani turare da shi ne kala wani fure ne wani shi warsu hudda je ka cire je ka cire ya buge shi haka nan da fage duka jirgin ya buge ni da wani kwagiri fiye da yi a hannun da riba ne a cikin rafi ya buge ni da shi na'am fa auja'ani yadda wato na ji ciwon wannan bugu fa qultu na ce a za su ya rasu layi zan rama ya rasu layi ji wannan mutumin wannan wannan zuwa dubu na amur faka shafa li an badan manzala sai buɗe min cikinsa an gane inna ma rabahu sallallahu alaihi wasallam liman karin ra'ahu bihi to da ya je manzan Allah ya buge shi saboda mummunan abu da ya gan shi da shi a cikin wannan ɗin ya san halin ya san halin ya san halin da kyau kuma wala Allah lam yurid
Zulaibi bin Ɗabi'i illa tambiya ta yiwu ma iyakar abin da yake nufi da bugun nasa da ƙadibin tambiya mu faɗakar da shi ya taɓa shi da ƙadibin haka nan to ka san annaba yadda suke da wasu irin kuwa shi annabi kuwa ce da shi duk jikinsa wani irin jiki ne kamar ba na mutum ba tana ji ba annabi suleiman ya ce a dare ɗaya ce zai kwanta da mace ɗari in wani ba mutum ba ne wannan ɗabi'a to ba za a nabi musa ba yanayin bakin ne haka a haka nan sai ga shi rikita ya faɗi ya mutu ya ce in na lillahi shi kan sai birgit ya ce kuma halallah kaga da ya yana zana ya ce in in safar to irin wannan ne shi ma an gane na'am
na to wanda ɗaya fa abin sun isa ka bai waye haka ne eh to ai cikon hadisin ne kwarai kuwa nan bai kawo shi ba fa abin sun isa ka kwarai kuwa akwai cikon hadisin ne yana nan a cikin wato musulman ibn abi musannaf na ibn abi shayba wannan hadisin babu shi dai a cikin kutubus sittan nan da muke karanta su gabaki ɗayan su duk babu shi a ciki amma yana wurin ibn abi shayba inna ma daraba wa wala sallallahu kana alaihi wasallam min ijabun lan yakasudu yawwa yayin da ya kasance ya ji ciwon wannan bugun da shi manzo Allah bai nufe shi ba talabat tahallul min ne ne mu wato warwarewa da gare shi kamar yadda muka gabatar da shi faslun hada fasulun wa ma fa'aluhu amma ayyukan annabi sallallahu alaihi wasallam ta da suka shafi na rayuwar duniya wa hukmuhu fiha hukuncin da a cikin ta bil ma'asi na daga kiyaye duk abubuwa na sako da abin ki ma qaddamnahu abinda muka gabatar da shi ne min jawabi hakan nan da fi a cikin kuma ba'daha yiwuwar wato rafkanuwa da kuma da kuma tuntuɓe a cikin sashin ma da dhakarnahu abinda muka ambata ne kullu ghayru dukkan su kuma ba da qadirin suka bane a cikin annabta bal inna hadha fiha bari alal wannan yana afkuwa ne a cikin ayyukan annaba a bisa karanci da gaske in amatu af'alihi domin yawa yawan ayyukansa wato a miƙe suke a cikin katari bal da akasaruha mafi yawan ta aukuwa ko baki ɗayanta zariyatun madinar ibada tana gudana ne magudanar magudanar ibadoji la wal qurabi da da neman kusanci da Allah ma bayyana kamar yadda muka bayyana إذ كان صلى الله عليه وسلم shi annabi sallallahu alaihi لا wasallam يأخذ من أهل نفسه baya rikon wani abu daga duniya ga kan kansa sai iya abin da larurarsa take bukata kawai وما يقيم ramar ajifin da abin da zai tabbatar da rayuwar jikinsa kawai وفي مصلحة ذاته kuma wanda akwai maslaha ga ga zatin jikinsa a cikinsa التي بها يعبد wanda ربه da zatin jikinsa yake bautar ubangiji ويقيم yake شريعته tabbatar da shari'arsa ويسوس yake أمته kinta al'ummarsa وما وما كان فيما بينه وبين الناس من ذلك eh to kuma abin da ya zamo a cikin ayyukansa na duniya wanda ya shafi tsakaninsa da mutane بين معروف to يصنعه ko dai abu na alkhairi da zai musu أو بر ko abin يوصيه kirki da zai yalwata musu أو كلام ko ko حسن kyakkyawan يقوله zance da zai faɗa gare su أو ko ya يسمعه siyar da su shi أو تعلق شارده ko kuma neman jawo hankalin wanda yake zawatacce أو قهر معاند ko kuma rinjayar wanda yake azzalimi عن مداراة هاسد ko kuma lallaba mahasali وكل هذا shi mahasali lallaba shi ake ka gane eh, saboda in ya mahasali yana da wata arwa ta bala'i Eh, kaga farkon haihuwar manzo Allah abinda aka ce a faɗa kenan fi zuhudi wa yadi min sharri kulli hasidi idan ta motsa wa min sharri hasidi za hasada akwai bala'i lafiya jini to وكل هذا لا يكون بسالية wannan shi ya risku da da kyawun ayyukanka منتظم shi zaki wa zaki ya tsaru a cikin tsarkakan haƙoƙin ibadunsa وقد كان يقال في أفعال دنوية ya kasance yana sa- saɓawa a cikin ayyukansa na rayuwar duniya في الأحوال saɓanin sassaɓawar halaye ويحد للأمور أشباهها yana tanadar abin da ya kama ga kowane lamari abin da ya dace da shi فتركه في تصرفه ka gani yana hawa a cikin tasarrufin da kai komansa lima ƙaru ga abin da yake kusa alhimara الحمارة sai ya hauta shi yanzu misali kana da kai attajiri ne misali to dan misali kaiwa da kuma aji haka suke da ga suna da rikakken mota kuma zai ga yana da wani dan babur ko keke misali to wannan ya dace da sunnan ma'aiki نعم ko kuma wata yan karamar mota ka gane wanda zai dan dinga tasarrufi haka na kusa kaiwa da kuma a cikin danguna makaranta waye da sauransu hakan na manzo Allah yake galibi tasarrufinsa na cikin garin Madina na unguwa daga nan za a je bakin ruwa ne da nan ga majanin ina ne yana amfani da jaki ne ehe وفي أسفاره a cikin kuma الراحلة tafiye tafiyensa kuma yana amfani da ne الراحلة yana amfani da taguwa ne idan za a je za a ce daga nan za a bar mu a wannan sai taguwa jaki ai ba zai je ba نعم ka gani sai sabuwa sai a hau amanar raƙumi
ويركب البغلة في hakan nan الحرب manzo Allah الحرب yana hawa dan bahar dan bahar ita ce alfadara ke in ba da dan dan ma daga shi suka san labarin dan bahar ba mu dai da shi ba amma mun ji shi a bakin iyayen galibi ka gani sai suna amfani da shi a nan unguwa sosai a da Mhm. dan bahar wani irin abu ne shi ba doki ba shi ba jaki ba shi kuma ba taguwar ba haka yake tsakatsaki a tsakankanin wannan kuma shi bai iya tafiya haka yana wai ana tafa a hankali da'iman tafiya sai daga nan tafiya kare haka yake yi kare ai ba tafiya a haka kullun abu ne yake kare kaga yawa ko hoci to haka yake shi wannan yanzu yanzu ne za ka yi tafiya mai nisa da shi to haka kuma karfa ne yana ana iya ɗaukar doguwar tafiya yawa to amma ba goyo ne saboda za ka je a ce za ka je wata jana'iza ma za ka je sai ka hawo bambalarta ka gani sai ka gan ku kamar a cikin wani hali don mai saboda rika ka ga wannan duk ya zama wuce guri in ya zama cika kai har kawai ba gaira ba dalili ko za ka je wani abin nan ka samu ta kantanin ya riga ta tashin hankali a ba jama'a yanzu kamar yanzu din nan ka sawo alkyabba kai waye da su ka sa a shara mana ka ga dai saboda zafi man sai kanka dinga gana wa kanka hukuma to ka gani mhm دليلا على الثبات musamman malamai ka gane dole ne sai da riga za ka yi malinta inda sanyi sai ka sa eh kamar yadda rawanin nan da ake abin nan ayi da sai inda sanyi sai ka sa amma in zafi ya zafi sai ka hakura ka kyale shi ka aje shi wuri ɗaya to mu je na wayar kabul khaila yana hawan dawakai wai idda hal yawmil fada'i yana am- amfani da ita a ranar firgici wa ijabati tarihi da kuma taimakawa amsa kiran masu neman gudunmawa wa kadhalika fi libasihi hakan nan a cikin tufafinka wa sa'ir ahwalihi da sauran halayen da shi za ce kaza duka kalmar buci na'am e wayar kabo a yanan jawada in garma kenan wa marratan himara wa lokacin zaki wa hinan rajulan ya taƙallau wani zai zai gan shi a kafa ma yana yana irin tafiyar nan irin tasa ina cikira yana tafa a kafa an gane to sai ce kaza duka kalmar buci hakan nan a cikin tufafi shi ma manzo Allah baya ne sun ta ahadin tarafai ne a ce koyaushe kai sai dai a ganka cikin tufafi da kakkun tufafi ko kuma koyaushe a ganka cikin wala gigin tufafi na la haula wala quwata amma fa in su Allah ya baka bayan da zaka yi ka dinga gyara su ka wanke ka goge ka sa abin ka ba ruwanka da wani abin nan yawa inda wulakanci yake ka je ka miƙa hannu ka je a bani to nan ne ka tsanci yawa amma kun ba kun ba kai haka nan ba to shi ke nan shi ma kuma in ka je ka miƙa hannun in an jarrabe ka da wani ya za ka yi wani an jarrabe shi sai ya je haka ɗin ka ga ba yanda zai yi amma ya dinga tambaye ya dinga zuwa yana roƙon masu mutunci mutanen kirki Eh, amma ba irin roƙo irin namu ba na bahaushe da ranka da lafiyarka da ƙarfinka ga aikin ƙasa nan ga aikin gidan nan ga aikin kiwon ruwa nan ga aikin kwasan shara ma yanzu ya zama aiki ka gani bola nan bi kana tsince tsincen leda ma yanzu sana'a ne amma wai dole saboda watakila ta kaddara ku kwana a jiki sai shi za ka abin su jiki ba to
ya hasu itibari masalihi gwargwadon izina da abin da yake gyare-gyaren su da gyaran al'ummar wa kadhalika yaf'alu al-fi'la hakan ne yana aikata aiki na lamuran duniya musa'adatan don taimakawa da al'ummarsa wa siyasatan don gyaran lamarinsu wa karahiyatan likilatiha don kin saba wa al'ummarsa ta ji wata- wani fikihu na annabi wata siyasa ta manzan Allah wanda yanzu wanda suke cewa suka sa wa kan suna ahalin sunnati su suka fi kowa nesa da wannan duk abin da ka zo ka tarar da al'umma idan ba saban Allah bane ba saban manzan Allah bane bi su ku tafi a kai bi su ku tafi a kai ko da ka san wani abu da ya fi shi daidai da ya fi shi daidai ya je shi wannan yana daga cikin siyasar manzan da kansa yana ganin wani abu wanda ya fi sai ya bari saboda ga abin da laraba suka saba da shi idan aka ce za a ɗaɗɗauko wancan ayi za a ɗaɗɗauko musu wani tashi hankali tunda sun shige sun musulunta a kyale ta a lullaɓa su a haka aka kawai mana a salatin mu da safe bayan azubin ya hudu ka ji wani tsagera can shi kadai ya kwalla kira tsakar dare mana a salatin biyu ya rikita mata wani ta samu kaɗan nan wai wai wai shi ahalin sunna ahalin fitina ne ina wani fitina a cikin wannan girman ka gani ko kuma ana sallah ana sallah wai sallah a zahar ma ba ƙwariya kuma duk ita ka san a zahar duk akan ta fitina ce ana yin kamunan karfe biyu duk ake ko ina al'umma sai wani zai ware masallaci da cikin rana ya kafa masallaci wai sha biyu da rabi wannan abin ba hanyar annabi ba ce sallallahu alaihi wasallam ba hanyar kuma salafus salihu ba ce sahabban manzon Allah akwai dalilai ingantattu a cikin haka ita sabbin ta nake annabi aka bayar ita kuma aka turo jibril ya nuna masa lokacin ta da farkon sa da karshen ta ya nuna masa yace to a cikin nan gurin nan Allah yake so ka afkar da ita to idan muka haɗu muna yi a nan sai ka zo ka ce a'a kamar ai gwanda mu da wani to ai duk an nuna an ce duk a nan Allah yake so duk inda muka yi a nan ta yi yanzu mu da muke yi ƙarfi biyu ba a cikin lokacin da Allah ya yanka mana muke ba kai kadai sai ka fito ka tsagerance ka tsagalgali sai ka daga kan al'umma kan abin da ba ba ba ba ba dole ne a kamata a a fahimci abin da ɗin haka da yawa sahabbai abin da suka gani daga annabi suke haƙura su bashi su ga al'umma kan abin da suke kai na sha gaya muku hadisin ibnu mas'ud yana ji yana ganin ce manzo Allah asar yake Allah amma da yaga zamanin sayyidina Usman duk an tafi ana cika sallah shi ya so yaji shi fa ba a haddasa na ya gani ba gani yayi daga manzon Allah ba wani haddasa shi a gurin kai tsaye almajirin annabi ne to ka gani amma yanzu ma da ɗan kaɗan yaro zai ji wani abu shi ke nan ya firgice gulubul malamin nan ita ce abin nan wanda kuma ita littafin ne na malamai ba na almajirai ba ne to mu je na in kana qad yara ghayrahu khayran minhu ko da yana ganin wannan sabaji alhairi da gare shi sai bashi kama ya tarukul fi'la li hada kamar yanda yake ne kama ya tarukul fi'la kamar yanda yake barin ai- aikata wani aiki saboda gudun sabanin qad yara fi'lahu khayran minhu kuma ya zai ga aikata shi din ya fi ya fi daga barin sa din amma sai ya bashi wa qad yaf'alu hadha fil umuri dunawiyyati to yakan aikata wannan a cikin al'amura da suka shafi rayuwa mimma lahu al-khiyaratu na daga abin da yake da zaɓi a cikin ta ba ma sha'anin addini ba to akhruji min al-madin min al-madinati li uhudin kamar yanzu fitar manzon Allah zuwa ga Uhudu a a Madina shi gashi nan muje wa kana madhhabuhu ashasun biha shi ra'ayin manzon Allah shine a katange kai a cikin Madina a jadaga a Madina ka a fita yawwa amma sahabbai suka haɗu suka yi kyawun da ba su samu fita ba da ba musamman suka dinga ya rasulullahi mu fita mu riske su mu fita mu riske su duk aka yi ta duk ana ta cewa a fita shi ko baya son fitar da ya ga ra'ayinsu ya tafi akan fitar ya shiga gida kawai da ya shiga gida ya shiga ɗaki na na aisha bai fito ba sai da ya sanya kulkensa ya ɗora wani a kai ya rataye kulkulinsa haka a wuyansa yana yana raito a baya ya ɗauko wani dogon mashi har ya kere shi a tsaye ya- ya ɗauko ka abin nan alfari da baka sai rataya da wane ne ya fito bai saurari kowa ba kawai hau abin nan ya nufi inda kafiran suke shi kaɗai saboda haka sabbin suka so rubutu sai ga suna ganin kamar ka zaka yi a rasulullahi yi haƙuri mu koma mu zauna din yanda kake so kaza kaza yake a yace ai ba a yin haka babu wani annabi da zai sa kayan fada to ku dole sai an yi fada wannan fadan Allah ya hukunta sai an yi shi Eh, sai an yi shi tunda na sa riga fada to sai an yi kuma in an yi akwai kare yaki a gurin ku Eh, da yawan ku za ku tafi ga Allah amma sai an yi ta ba shakka to kuma haka za ka yi ce na riga na gani sai an karkashe ku da yawa za ku gamu da karayin yaki a wannan fitar samu to amma ne kaga tare da hakan ya bar ra'ayin sun aka fita sai gane ra'ayinsa alaihi salatu wa salamu amma dai kai kana da wani ra'ayi ka san ka saboda haka lallai lallai ba gaba ba baya dole sai ka ce a al'arshi ya ka gaya ma ra'ayi to mu je na wa tadhi qatal al-munafiqina yanzu kamar barin ka kashe munafikai duk cutar da suke da zambar da suke musulmi da zagin da bata addini da suke daidai taba su ba tunda dai suna shigowa cikin mutum sallah an kyale wa huwa ala yaqinin min su amrihi yana yanke da lamarin su duk ya san abin da suke so mu'alafatun li ghayrihim dan jawo hankalin wasu su saboda akwai yan uwansu wanda in suka ga an taba su kuma sai kuma su a zawata su dan a jawo hankalin su yake dai a tattaro abin kulle a zama abu daya wa ri'ayatan lil mu'minina min qarabatihim don kuma kiyayewa ga haƙoƙin muminai waɗanda suke makusantan su yanzu wani ubansa ne munafikin in ka taɓa shi ka kage shi ka kyare shi ka zage shi shi kuma wannan mai suna dai uba uba ne ka cutar da shi to yanzu wannan akwai sunna a cikin abin da ake ka zo wanda nake ganin shi ne jagora na a cikin addini shi ne ubana ka ɓata shi kata kata sannan kuma ka ce wai mu zo mu haɗa kai wai ka shiga zaɓe kai musulmi na zo na zaɓe ka kan na zaɓi kafiri ina ko kafirin farko ma da ya wuce kai tun da ni kai ka kafirta ni saboda Allah da Allah sai kuma za ka shiga zaɓe sai ka ce wai a haɗa kai bayan ka tsine min ka kyare ni ka kore ni daga gidan musulunci ka kori iyayen gidana ka kori iyayena duk ka ce ba a kan hanya suke ba to ka gama zana munafukai ne akan yaƙini yake da su ya san miyagu ne amma suna cikin musulmi kuma ga ƴan uwansu muminai in aka taɓa su sai kuma an cuce su an gane tun da ikira mutu ya shigo cikin musulunci aka daina zagin abu jahali aka daina ambata sunansa da wani abu ko la'ana ko wane ne ikira mutu ibnu abi jahali dai abu jahali wasu wani wasu wasu fajirai wasu jika wa kansu wani suna duk kowa wato batacce ne mu je nan wa karahatan li an yaqula an-nasu don kuma tsamar kada mutane su dinga cewa anna muhammadan yaqtulu Muhammadu ashabahu sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya katulu ashabahu yana kashe sahabbansa kama dan ja'a su kawai sahabansa suke gani kama ja'a fil hadisi kamar yadda zo a hadisin wa tarkihi bina al-ka'bati da ala barin da qawaid ginin ka'aba ya maida ita akan digadi wato ginshikin annabi ibrahim ya san ka'aba quraishin ya san ka'aba yadda ginin nan nasa yake ba a kan ainihin foundation nan annabi ibrahim take ba. an rage wani abu a ciki saboda haka manzo Allah ya so a ce ina ma ya mai da ita akan kawaidin ibrahima gashi ya ci maka duk abin da ya ce a yi an gama amma sai ya bata a haka ya ce da nana aisha laulahi da sanu ƙauniki gashi nan ya ce don kiyayewa wato zukatun ƙuraishawa wata azimihin tagayyara ha da kuma jin ganin girman a ce yau ka'aba za a rusa a canza wai wani guri tashin hankali ne su wannan a gurinsu sai ya kyale wa hazaran min nafari qulubihim don bi kuma zalika don kuma shayin kada a samu zawatar zukatansu daga wannan wa tahdithu mutaqaddimi adawatihim da kuma motsar da wato magabacin adawarsu gabansu biddili da wa addini da ahalin addinin فقال لعائشة في حديث ya الصحيح ce da na Aisha a hadisi sahihi ولا لسان قومك بالكفر ba don mutanenki ba su da rabuwa da kafirci ba لا أتممت البيت على قواعد wallahi ba إبراهيم na kwance ginin ka'aba na gina shi na cika shi akan shika-shikan wato ginshikan foundation ɗan annabi ibrahim da na mai da shi akan foundation ɗan annabi ibrahim ويفعل الفجلة to kaga wannan ke sai ya bari da yi ba kuma نعم har yanzu ba akan shika-shikan take eh yana aikata aiki ثم يتركه sannan ya bashi لكون لكون غيره خيرا منه idan kasance waninsa ya fi shi فانتقاله من أدنى مياه بدر kamar إلى tashin daga أقربها mafi koma bayan rijiyoyin badar zuwa ga mafi kudancin ta ne a duniyar ga su katiranin kwarashin na kwarashawa ka gani da aka ce ya rasu da lai kamar nan ka yi gaba ruwan ya zama yana bayan mu mun tare musu ruwa sai tashi daga nan ɗin ya koma gaba نعم.
Ehe, وكقوله kamar faɗinsa لو استقبلت من أمري ما استدبرت da yanzu na fuskanci abin da na bashi baya daga lamari ما na سدت da الهدي ban fito da hadiya ba daga madina ويبسط وجه- وجهه للكافر والعدو yana sakin fuskarsa ga kafirai da maƙiya رجاء استئلاته idan sa rai isi ilafi na jawo su ويصبر للجاهل a yayin duk wanda za ga shugabanni manya bayan Allah suna yin wannan domin jawo hankali ko Allah zai sa su su jawo ko kuma su jawo hankali wanda suke kan diddige manzon Allah haka abin nan sai wato shi Ibrahim ya ta kokarin abin nan ɗan kurma din nan sai ne masa haba haba a waye kaza kaza ne masa Eh, saboda haka har sai da ya ce shi kuma ya zama na cewa wato yana yin shehu ɗan haiku bayan idan kana so na musulunta sai na musulunta ya ce "A'a, kana da hankali kana da ilimi ka je ka yi nazari da kanka idan ka du- ka je ka dubi musulunci ka dubi naka abin da kake da kai ka tsaya ka yi nazari na san kana da hankali kana da ilimi kai da kanka ka taho musulma amma ni ba zan ce ba ka musulunta yawa ko kiran da nake kawai da zuwa ga Allah sai ba Allah kiran ka zuwa ga Allah amma ya zama na ka musulunta da gamsuwarka to haka ake yi. an gane kuma kuma daga baya dukan yadda kuma zai ci so to duka baka ci masa musulunta ba ai da ya musulunta ya ringa sallah ila Allah ya ce a ai Allah bai hukunta masa musulunci ya ce in ma musulunta zai koma shi yasa ba amfani don da a kai shi kawai ba mu in kurma din ka gani ويصبر تو.
للجاهل yana hakuri ga jahili Wai wawa yana cewa إن من شر الناس yana daga mafi muguntan mutane wanda mutane suke shayin su saboda sharrinsa ويبذل له الرغائب yana yana bashi abubuwan kwaɗayi ليحبب إليه شريعته domin ya soyan masa da shari'a su na zamu sai na ban ga inda muke tafiya ba sai ne eh waye ta walla to dine eh to waye ta walla ko shi manzili yi ma yayi ta walla khadimu ah to kana da to waye ta yana jibintar abinda barori suke jibinta a cikin gidansa aikinsu yana shi yana haduwa a cikin aikin su shi ma ya taya su wani lokacin ya gan su sun wanke wani bargo suna matsewa da karfe ya kama musu amma sai tare da shi eh, ko suna kici-kici da wata dabba suna wane ne za su turke ta sai ya zo ya kama musu an gane yawo ko wani abin da ya fi ƙarfin su ba za su iya ɗaga shi ba kowane ne duk yana yi tare da su eh hadimai a cikin gida shi ne himmati a cikin ɗawainiyar ta gida abin da ya ba wurin tsayuwa a nan
تماما انا قولي لعائشة ko ko da dole ne na fadin zikin za mu tashi to to mu je
wata kamata din wala atihi yawa ka gani yana lullubuwa a cikin bargon sasa na yabu zuwa gudu don haka wani abu da yake bayyana min adaratihi daga gabobinsa wato wato saboda tsanin kunyarsa na'am wa ta ta hanna ala ru'usu bila sa'i daira sannan kuma za ka kai ka ce wato abokan zamansa kamar an ɗora tsuntsu ne a bisa kansu ba sa son tashi saboda tauƙirinsa wa ya ta haddasu ma adila sa'i yana hira tare da abokan zama bi hadisi a wani da zancen ɗayansu wato zancen na farkonsu ma'ana idan wannan ya fara magana to maganar da ya zo da ita ita za a yi ba zai yi wannan ya zo da magana sannan kai kuma ka kuso da kare ba a yin haka a majalisar annabi yawwa zancen su zancen na farkon su wanda ya fara magana zancen sa ake ba a hargitsin zance a majalisar manzon Allah yawa a cika wancan a fita wancan a shiga wancan a fita wancan ko ana cikin wani a kuso da wani ana a ba a yin yawa wa ya ta'ajjabu mimma ya ta'ajjabu da yana idan kuma suka suka wani labari suna mamaki to shi ma yana yin mamaki tare da su wai da ai wannan ai ba wani abu ne ai haka abin yake a inda suka yi mamaki shi ba sai ji ikon Allah haka aka yi daɗin zama ne da shi waya za haku in sabo baka gaba da labarin abu kana mamakin abu bin ka zai ku tama haka aka yi shi ke nan kayan gari daɗi ka zama abincin tafiya yawa yi waya da haku mai mimma ya za haku na minu ai duk dai abin da ya faɗa ne yujalisuhum fi halin in takallamu takallama ma'ahum wa hawa in dahiku dahik yawa yana zance su ma suna zance ya in yan suna zance yana shiga cikin su a gida ba wai gumi yake yi ba kaman basaraki an gane ya yi magana ɗan yi kalma da ya nan da yan kuma shi yana da garan kai da ana abin a yana hira tare da su eh har sai tambaye su wani daga cikin waƙoƙin wani sha'iri kaza labibi ta haddace wasu baitoci kuwa sai ce ina da rabin nan sai ya kawo baiti ya ce tsaro na ji shi zaki kamar yadda yawa sharidu bin amir ko sharidu da ya fitar nashi abin nan ɗin to haka nan sai da suka dinga ya dinga kawo su waka sai bai kawo su baiti ɗari nasa ta gani don ka san hirar ake sosai yawwa to kuma shi kenan in kuma suka yi abin aka faɗi abin dariya suna dariya shi ma sai dariya ta zo shi irin tasa ta kamala an gani wasu an nasa bi shiruhu wa adalhu wato sakin fuskar su yayi rutu mutane da adalcin la yastafizu lil ghadab wato tabin rai baya motsar da shi wa la yakasuru an al haqi baya kuma takaitawa ga barin gaskiya ya takaitawa wani daga haƙƙinsa wa la yabinu ala julasa'ihi baya ɓoye wani abu a ransa yaqulu an gane na'am baya kone wani abu wani abu a ransa wato game da abokan zamansa an gane ya kullace ka a rai ko ya dinga jin wani abu na ɗinka a rai bayan gashi kuna na lafiya da shi ana abin nan annabi a ba wannan babu shi babu wannan a gurin in ka ganji to yanda yake haka yake sai idan ana aiwatar da wani lamar dan a hawalin dan adam daban-daban ne wani mutum mugu wani matsayaci yau wannan ba daya saboda haka dole sai kai iski imanin hazar tare da shi akwai wanda ake sakan masa fuska amma kuma ta cikin a ciki idan baka yi haka ba a nan kuma baka zama gwani ba yawwa
yaqulu yana cewa ma kana lin nabiyyin an takuna lahu kha'inatul a'yun ba zai yi ga annabi a zama a ce an samu haɗincin idanuwa a gurinka eh nan yana zuje daga yana nan sabu nan kuma can yana tsafta wani idanu yana masa yana ishara a gare ka to alhamdulillah
اللهم صل على سيدنا محمد